الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akwai wasu hanyoyi guda bakwai waɗanda ake samun cikakken tsaro daga Allah madaukaki waɗannan hanyoyi guda bakwai waɗanda ake samun cikakken tsaron Allah tabaraka wa ta'ala nake so in tunatar da ‘yan uwa a kansu yana matsayin gabatarwa na tafsirin da za mu yi a wannan masallaci a wannan wata mai albarka insha Allah a wannan rana ta lahadi biyar ga watan Ramadan hijira na da shekara 1428 daidai da sha shida ga watan tara shekara ta 2007 babu shakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummarsa hanyoyi na samun tsaron Allah annabi Muhammad ya karantar da al'ummarsa hanyoyi da dama waɗanda in an bi su za a samu cikakken tsaro na Allah maɗaukaki. Daga cikin waɗannan hanyoyi akwai guda bakwai ɗin nan da zan faɗa insha Allah. Kuma babu shakka, duk wanda ya kiyaye waɗannan hanyoyi guda bakwai a kowace rana zai samu tsaro daga Allah maɗaukaki. Jama'a mu dogara da Allah. domin duniyar baki ɗaya tashi ce haka ya faɗa mana a cikin ƙur'ani misali a suratun nisa aya ta 132 walillahi ma fi samawati wa ma fil ardh walillahi ma fi samawati wa ma fil ardh ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا
akwai wata ayar kuma har ilau walillahi ma fi والله ما بالسماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا
duk abin da yake cikin sammai da kuma abin da yake cikin ƙasa na Allah ne walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi baki ɗaya halittar da take cikin sammai da halittar da take cikin ƙasa ta Allah ce wa kafa billahi wakila kuma Allah ya isa ya wakilci tsaron bayinsa Allah yana da tsananin ƙarfi ya ku jama'a yace mana in ya sha ayyubhikum ayyuhan nas
يعذبكم أيها الناس ويأتي بآخرين wannan ba wahala gare shi.
وكان الله على ذلك قديرا
in ya sha yuzhibukum ayyuhan nas ya ku mutane idan Allah ya yi nufi yana iya kawar da ku a cikin minti guda in Allah ya yi nufi a kiftawan ido yana iya hallaka duniyar nan baki ɗayanta wa ya'ti bi akharina kuma ya kawo wata halittar daban wa kana Allahu ala zalika qadira Allah mai iko ne a bisa yin haka din don haka in za ku nemi tsaro ku nemi tsaron nan a wajen Allah me yace mana a gaba من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة Hmm.
وكان الله سميعا بصيرا
man kana yuridu thawabad duniya wanda yake neman ya samu rabo na duniya fa inda Allahi thawabud duniya wal akhirah a wajen Allah ake samun rabo na duniya da kuma na lahira duk abin da kake nema ka neme shi a wajen Allah wa kana Allahu sami'an Allah ya kasance mai ji ne man yad'uhu wanda duk ya kira Allah Allah yana jinsa basiran Allah mai gani ne wanda duk ya dogara ga Allah Allah yana ganinsa bahaushe ya ce daga kin gaskiya sai bata rashin bin sunnar annabi muhammad shi yasa mutane suke tafiya ga bokaye da matsafa saboda neman tsaro marayukansu da dukiyansu da kuma iyalansu da sun koma ga sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sun taras da cikakken tsaro a cikinta to wanda duk ya bar sunnar manzon Allah ya tafi wajen boka da matsafi saboda ya samu tsaro waɗannan mutane sun yi batan bakatanta ba su ga tsuntsu kuma ba su ga tarko sun yi asarar addini kuma babu biyan bukata yaya ake yi a samu tsaro daga Allah matsaukaki a sunnar annabi Muhammad hanya ta farko jama'ar musulmi idan ka shige ta ba wai Allah zai hana cutarwa ta iso gare ka bane wanda ya riki wannan hanya ta farko ba wai Allah yana hana cutarwa ta iso gare shi bane amma Allah maɗaukaki yana lamuntar al'amuransa ne baki ɗaya duk wanda ya riki wannan hanya ta farko to ku tabbata wannan mutumin Allah maɗaukaki ya lamunci al'amuransa don haka in wani ya tsaya zai yi faɗa da kai to Allah yana karɓan wannan faɗa wanda duk ya tsaya zai yi faɗa da kai to kamar da Allah yake faɗa wanda ya riki wannan hanya jama'ar musulmi ba wai Allah yana kare shi bane wata cuta ba za ta same shi ba cuta tana iya samun ka amma fa duk wanda ya takale ka to ya takale Allah duk wanda ya ja faɗa da kai to da Allah yake faɗa ka duba sahihu muslim hadisi na 657 sahihu sunan tirmidhi hadisi na 222 sahihu sunan ibn majah hadisi na 1017 hadisin abu huraira da jundab bin junada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla subha fi jama'atin wanda ya sallaci sallar asubahi a jam'i fa huwa fi zimmatillahi wannan yana cikin amanar Allah duk wanda ya yi sallar asubahi a jam'i to ya shiga amanar Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana sai ya yi mana gargaɗi ya ja hankalinmu ya ce mana fala tukfiruna Allah fi zimmatihi kada ku yarda ku ci amanar Allah domin duk wanda ya tozarta wanda ya halarci sallar asubahi a jam'i tamfar ya tozarta Allah ne don haka wanda ya tozarta musulmin da ya halarci sallar asubahi a jam'i annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumin ya ci amanar allah jama'a waɗanda suka kashe malam jafar sun ci amanar allah اللهم اغفر لجعفر اللهم اغفر لجعفر اللهم اغفر لجعفر وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه hadisi yana sahihul jami'i sagir hadisi na dubu shida da ɗari shida da bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man yughfir zimmati kuntu khasmuhu duk wanda ya ci amana ta to ni ne abokin faɗansa in ji Allah maɗaukaki wannan hadisi hadithul qudusi ne Allah maɗaukaki ya ce wanda ya ci amana ta to ni ne abokin faɗansa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan Allah ya faɗi wannan magana sai kuma Allah ya ƙarƙare da cewa wa man khasamtuhu khasamtuhu kuma duk wanda na tsaya faɗa da shi to zan ka da shi in ji Allah maɗaukaki wanda ya ci amana ta to ni ne abokin faɗansa kuma duk wanda na tsaya faɗa da shi to zan ka da shi a nan duniya ina kuma makomarsa a kiyama ala ramma a suratu yunus Allah ya ce walau anna li kulli nafsin ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض da za a tada mutum a kiyama a lokacin da bayi suka tashi a filin hisabi mutum ya yi zalunci an tashe shi Allah maɗaukaki ya ce da za a ce duniyan nan baki ɗaya tashi ce lafta dabbihi wallahi da zai ba da ita don ya fashi kansa wanda duk ya tashi a lahira a cikin azzalumai wannan mutumin a kiyama Allah ya ce da a ce duniyar tashi ce zai gwammaci a ce ya ba da duniyar nan don ya tsira wa asarrun nadamata suna ɓoye nadama a cikin zukatunsu ina ma ba mu kashe malam Ja'far ba lamma ra'awul azaba a lokacin da suka ga azabar Allah wa qubiya bainahum bil qist kuma za a yi hukunci tsakaninsu hukunci na adalci wa hum la yuzlamuna kuma ba za a cuci kowa ba yace ala inna lillahi inna lillahi ma bis samawati wal ard ala inna wa'ada allahi haqqan ولكن أكثرهم لا يعلمون أنا كسني إن لله ما في السماوات والأرض دق أبن ديكي تكين سمد قسن الله wanda ya ci amanar Allah ba shi da wurin da zai gudu domin duk inda ya tafi wajen Allah ala ku sani inna wa'adallahi haqqun alkawarin Allah ku gaskiya ne murnar mutuwa murnar banza komai dadewa kai ma zaka mutu walakin na aksarahum la ya'lamuna sai dai mafi yawan mutane ba sani ba wannan hadisin yana nuna mana cewa don ka halarci sallar asubahi a jam'i ba wai Allah ya yi alkawarin ba zai kare ka wata cuta ta iso gare ka bane ka duba littafin alminawi da ya ɗauko maganar ibn al-arabi Allah ya ji gansu faibul qadir a juz'i na shida shafi na ɗari biyu da biyu ibn al-arabi ya ce walakin albari sai dai shi Allah maɗaukaki idan har ka samu damar yin sallar asubahi a kan lokaci wata riwaya kuma aka ce kai sallar asubahin a jam'i Allah maɗaukaki sai ya akudu haƙƙahu minhu Allah ya yi alkawari duk wanda ya cuce ka a wannan ranan ba dai ka samu damar sallar asubahi ba a kan lokaci ko kuwa ma ka iya zuwa masallaci an yi sallar tare da kai to Allah ya yi alkawari duk wanda ya cuce ka sai ya akudu haƙƙahu minhu Allah zai karɓar maka hakkinka komai daɗewa sai ikhfar jimbati فهو إخبار عن إيقاء الجزاء إلى عن وقوع الحب عن الله باوي أنا نفين عن الأذى باوي أنا نفين idan ka samu damar sallar asubahi a jam'i shikenan Allah zai kare ka wata cuta ba za ta iso gare ka bane amma abin da ake nufi shine in har ka samu damar sallar asubahi a kan lokaci to Allah ya yi alkawari wanda duk ya cuce ka Allah sai ya karɓar maka hakkin nan daga duniya kafin a je kiyama ayoyin Qur'ani da hadisan manzon Allah sun tabbatar mana cewa wanda duk ya cuci mutumin da ya sallar asubahi a jam'i wannan mutumin a duniya ba zai kai labari ba bare kuma a kiyama don haka jama'a kada ku yi tamanin waɗanda suka kashe malam ja'far sun tsira a yanzu haka suna cikin bala'i wallahi a zamanin alhajjaj bin yusuf wani takadarin shugaba da aka yi a bayan zamanin manzon Allah Umar bin Abdulaziz yake cewa a kowace al'umma akwai ɓata gari to ɓata garin musulmai shine alhajjaj bin yusuf har ma yake cewa da dai a kiyama al'ummomi za su tashi a filin hisabi kowace al'umma ta yi alfahari da ɓata garinta Umar bin Abdulaziz ya ce in muka yi alfahari da Alhajjaj bin Yusuf ko Fir'auna bai tsayawa gefensa saboda ta'adin da wannan mutumin yayi wata rana ya kira Salim ya ce masa je ka kashe wancan mutumin Salim ya tafi kafin ya kashe wannan mutumin sai ya tambaye shi malam ko ka samu damar sallar asubahi akan lokaci a yau mutumin ya ce na sallar asubahi a kan lokaci har ma a jami haka aka yi ya ce ya ce kama gaban ka tafi ya dawo alhajjaj ya tambaye shi ka kashe mutumin da nace ka kashe shi sai ya ce wallahi ban kashe shi ba baka kashe mutumin ba bayan na ma umarni kuma a duniya a wannan zamani babu dan adam da ake tsoronsa kamar alhajjaj bin yusuf na ce ka kashe mutumin nan ka ki kisansa ya ce eh abin da ya sa ban kashe shi ba saboda mahaifina abdullahi bin umar da jundub bin abdullah sun ba da labari hadisin yana sahihu targhib hadisi na 459 yana sahihu jami'i hadisi na 6343 annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man sallal gadata wanda ya samu sallar safiya akan lokaci kana fi zimmatillahi yana cikin amanar Allah hatta yumsi sai yammaci ya yi kafin nan wannan amanar take expire har in ka samu damar sallar asubahi a kan lokaci to ka samu wata amana ta Allah maɗaukaki wannan amanar ba ta ƙarewa sai yammaci na wannan yini sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala ya tulubannakumullahu bi shay'in min zimmati to kar ku yadda ku musulmai a ce Allah yana bin ku saboda kun tozarta wata amanarsa فإنه من يطلبه من في ذمته بشيء wanda duk Allah ya bi shi saboda ya ci amanar sa manzon Allah ya ce yubirik wallahi zai kama shi komai dadewa har in Allah ya bi ku saboda kun ci wata amana to zai kama ku thumma yakubbuhu fi nari jahannama sannan kuma a ranar tashin kiyama Allah zai kifa shi a cikin wutar jahannama saboda wannan hadisi yasa ni na tambayi wannan mutumin kai sallar asubahi yace nayi yace to ni ko ban yadda in kashe wanda yake cikin amanar Allah ba jama'a ba a kashe malami sannan a tsira ku ɗauki misali da alhajjaj bin yusuf dinnan malaman tarihi sun ba da labari kaman abu nu'aym a cikin littafin sa siyaru a alamin nubala a mujallar na hudu shafi na 338 da littafin ibnu kasir al-bidayah wa nihaya a mujallar na tara shafi na 103 da littafin ibnu al-jawzi sifatu safwa a mujallar na uku shafi na talatin da tara da wasu malamai da dama sun ba da labarin cewa alhajjaju bin yusuf mutanen da ya kashe a duniya kisa ta gilla mutum dubu ɗari da ashirin ne babu hakki amma kuma ya ku uwa bai shiga bala'i ba sai da ya kashe malami na farko shine sa'idu bin jubair ya kashe mutane dubu ɗari da ashirin amma bai shiga bala'i ba sai da ya kashe sa'idu bin jubair shi ne malami na farko wanda aka kashe shi a tarihin musulunci alhajjaj bin yusuf ya kashe shi a bayan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam da shekara tis'in da uku don haka alhajjaj bin yusuf yana kashe shi da kwana uku shi ma ya bar duniya don haka malami ba a kashe shi sannan a zauna lafiya mu mai da hankali me yasa saboda Allah matsaukaki ya bayyana mana su malamai suna da wata daraja ta musamman a suratul ahzab yace alladhina yuballiguna الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا
alladhina yuballiguna risalatillah malamai su ne suke isar da sakonnin Allah su za su gaya muku ga sakon Allah ga maganar Allah ga maganar manzon Allah su karantar da ku addini su nuna muku mahalicinku su yi ƙoƙarin tseratar da ku daga azabar duniya da ta lahira waɗannan mutane ba maƙiyanku ba ne masu isar da sakonnin Allah wa yakshawnahu suna tsoron Allah wa la yakshawna ahadan illallah ba sa tsoron kowa face Allah wa kafa billahi hasiba Allah ya isa ya zama mai hisabi akan waɗannan abubuwa da suke aukuwa don haka jama'ar musulmi sallar asubahi tana da wata albarka ta musamman kada ka yarda ka rasa sallar asubahi a jami sai fa a halin larura musamman ka yi ƙoƙari ka ga cewa sallar asubahin nan ka yi ta a kan lokaci ko da baka yi ta a cikin jam'i ba ka duba littafin almuwatta hadisi ya inganta yana cikin sahihu targhib hadisi na 421 a zamanin sayyiduna umar wata rana sayyiduna umar an yi sallar asubahi bai ga sulaimanu bin abi hasma ba Sulaimanu bin Abi Hasma yana cikin sahabban Annabi Muhammad. Yana cikin mahaddatan Qur'ani daga sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka a zamanin Sayyiduna Umar, musamman Sayyiduna Umar ya naɗa shi shi yake limantar mata a sallar tarawih. Mata suna haɗuwa a haraban masallacin Annabi Muhammad. Sulaimanu bin Abi Hasma yake limantar su ka duba a Tabaqatul Kubra a mujallar na biyar shafi na 26. wata rana sayyidina Umar an yi sallar asubahi bai ga Sulaiman bin Abi Hasma ba wa inna Umar gada ila suki da sassafe sayyidina Umar ya kama hanya zai tafi kasuwa wa maskanu Sulaiman bain al-masjid wa suq gidan Sulaiman bin Abi Hasma yana tsakanin masallacin Annabi Muhammad da kuma kasuwa famarra ala shifa ya zo wucewa sai ya ga gyatumar Suleiman bin Abi Hafma ana kiranta Ashifa da ya ganta bayan sun gaisa sai ya ce mata mali lam ara Suleiman fi salati subhi me ya faru ban ga Suleiman a sallar asubahi ba fa qala sai ta ce innahu bata yusalli kwana yayi yana sallah ya dauki daren jiya baki ɗaya yana ibada a ƙarshen dare kusa da lokacin sallar asubahi fa galabat ainahu sai idanunsa suka rinjaye shi don haka ya rasa sallar jam'i shine sayyidina Umar ya ce mata to ki gaya mar li an ashhada salata subhi fi jama'atin a ce na halarci sallar asubahi a jam'i ahabbu ilayya min an aquma laylatan ya fi min a ce na kwana dare cur ina ibada ka samu damar halartar sallar asubahi a jam'i albarkansa ya fi wanda ya kwana yana ibada hanya ta farko da ake samun tsaron Allah wato ita ce wadda muka ambata ka yi ƙoƙari ka ga cewa kana samun halartar sallar asubahi sannan hadisi ya inganta yana cikin sahihu targhib hadisin abu zarar gifari hadisi na 472 annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala fi duburi salatil fajri bayan an gama sallar asubahi an yi sallama sai mutum ya faɗi wannan zikiri wa huwa sani rijlaihi kafafunsa suna naɗe bai miƙe su ba kafin ka miƙe kafafunka qabla an ya takallam manzon Allah ya ce kafin ka yi magana kafin ka yi magana da wani wanda yake kusa da kai kafin ka miƙe kafafunka da zarar an yi sallama daga sallar asubahi ka duba tarihu Bagdad littafin al-Khatib al-Baghdadi a mujallar na 14 shafi na 34 ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ka faɗa ashara marratin sau goma kawai wanda yayi haka kataba Allahu lahu ashara hasanatin Allah zai rubuta masa lada goma wa maha anhu ashara sayyi'atin zai shafe masa laifi goma wa rafa'a lahu ashara darajatin zai ɗaukaka masa daraja guda goma darajarsa ta duniya da ta lahira manzon Allah ya ce wa kana yawmuhu dalika kullahu fi hirzin min kulli makruhin sannan Allah ya ɗauki alkawari wannan ranan daga lokacin da aka gama sallar asubahi din nan har zuwa faduwar rana Allah zai masa tsaro daga dukkan wani mummunan abu ba zai same shi ba wa hurisa min shaytani kuma Allah zai masa garkuwa daga shaytan zai sa masa garkuwa daga shaytan ولم ينبغي لذنب don haka shedan ba zai iya ribatarsa har ya aikata wani zunubi ba an yudrika hu fi zalika al-yawm illa shirku billah abinda kawai ake ji masa tsoro shine shirka banda shirka babu wani zunubi da ake ji masa tsoro a wannan rana inji annabi Muhammad iyakan abin da zaka faɗa ka tafi neman guraye da layu da yadda za a kafa gida saboda ka samu tsaro ga zikiri mai sauƙin faɗa in ji annabi Muhammad. In ka faɗa shi kenan Allah ya lamunci amanarka a wannan rana. Ka ce, La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir ka faɗa sau goma a wata riwaya akwai biyadihi alkhairu imma ka saka biyadihi alkhairu ko baka saka ba duka dai kowane ya inganta a cikin hadisin da yake sahihul bukhari hadisi na 6404 sahihu muslim hadisi na 2693 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kana lahu bi kulli wahidatin qalaha itqu raqabatin mu'mina sannan kuma kowane zikiri ɗaya ya faɗa Allah zai bashi ladan a kwatankwacin mutumin da ya yanta baiwa musulma ladan da zaka samu kamar kaga baiwa ce musulma sai ka saye ta ka yanta ta kowace kowane zikiri ɗaya ka faɗa ana baka wannan lada in ji manzon Allah sai manzon Allah ya ce wa man qala hunna hina yansarifu min salati al-asr wanda yayi haka a bayan an gama sallar la'asar kamar yanda yayi a bayan sallar asubahi ya sake irinsa a bayan sallar la'asar kafin ya warware kafafunsa kafin ya miƙe kafafunsa kuma kafin ya yi magana da kowa daga sallama daga sallar la'asar ya yi wannan zikiri sau goma manzon Allah ya ce u'utiya mislu zalika fi lailatihi shi ma za a bashi kwatankwacin waɗannan nau'ukan albarka a tsawon wannan dare da za a shiga ga riwayar Umaratu bin Shubayb tana sahihu targhib hadisi na 473 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karo na uku shine ala afaril maghrib ana so ka yi haka kuma a bayan an gama sallar magriba ana yin sallama daga sallar maghrib kafin ka miƙe kafafunka kuma kafin ka yi magana da kowa ka faɗi wannan zikiri sau goma sai annabi ya ce ba sallahu lahu maslahatan Allah zai turo masa mala'iku da makamai Allah ya baka mala'ika ko babu makami ya ishi tsaronka a wannan rana. Bari kuma annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Ba'asallahu lahu maslahatan mala'ikun da Allah zai turo maka suna ɗauke da makamai ya fazo min shaitani hatta yusbiha waɗannan mala'iku za su kare shi daga sharrin shaiɗan har gari ya waye. Ga riwayar Abu Ayyuba Khalid bin Zaidin al-Ansari yana sahihu targhib hadisi na 474 annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa kunna lahu harasan hatta yumsi idan ka faɗa da safe waɗannan nau'ukan zikiri da kai za su tsare rayuwarka har yammaci wa man qala hunna idza salla al-maghriba dubura salatihi fa mithlu dhalika hatta yusbiha wanda ya faɗi haka a bayan sallar maghrib da zaran an yi sallama ya yi wannan zikiri to shi ma yana samun kwatankwacin wannan albarka har gari ya waye akwai riwaya kuma ta abu umamat al-bahili da abdurrahman bin ganma tana cikin sahihu targhib hadisi na 476 zuwa 77 annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana son kayi wannan zikirin sau 100 don haka adadi kashi biyu ne kowace a kowane adadi ka ɗauka ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayan sallar asubahi ana sallama ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu بيده الخير وهو على كل شيء قدير إما كفتا سو goma in kana da abin yi akwai wani uzuri a gabanka ko kuwa ka faɗa sau ɗari kowace riwaya ta inganta daga annabi Muhammad sai manzon Allah ya ce to idan ka faɗa kuwa sau ɗari kana yawma izin min afdali ahlil ardi amala a wannan ranan idan ana kirga mutanen kirki mutanen da suka fi kyautata aiki waɗanda suka fi daraja a wajen Allah kana cikin waɗannan mutane in ji manzon Allah idan za a kirga waɗanda suka fi kyautata aiki a wannan rana to kana cikinsu sai manzon Allah ya ce illa man qala misla ma qala sai fa wanda ya faɗi irin abin da ka faɗa shine ya kama kafanka ta wajen lada sai annabi ya ce auza da alama kala ko kuwa wanda ya faɗi adadin da ya ɗara wanda kai ka faɗa don haka malaman sunna suka ce wannan magana tana tabbatar da cewa babu laifi don kayi zikirin nan fiye da ma sau ɗari saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya faɗi fiye da abin da ka faɗa yana samun falala fiye da taka wanda ya riki wannan hanya babu ko shakka zai samu cikakken tsaro na Allah maɗaukaki in ji annabi Muhammad. ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko ka ƙara da biyadihi alkhairu in ma ka yi sau goma ko ka yi sau ɗari ko ka fi adadin ɗari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai baka tsaro na musamman a wannan yini kafin rana ta faɗi in ka faɗa a bayan sallar la'asar kana samun wani tsaro ɗin kuma a wannan dare kafin gari ya waye abin da yasa Allah ba zai baka a tsaro na dindindin ba saboda ana son kai musulmi ka zamanto mai yawan zikirin Allah in aka ce in ka faɗa shi kenan har mutuwar ka ka samu tsaro kaga ba a sake faɗa ko to in ka faɗa zai expire da yamma sai ka shirya in ka faɗa da yamma zai expire kuma kafin gari ya waye sharaɗinsa kafin ka miƙe ƙafafunka kuma kafin ka yi magana da kowa wannan maganar kai tsaye ce daga bakin annabi muhammad sai dai da aka ce kafin a miƙe ƙafafu kuma kafin a juya malamai sun ce bai hana ka samu lada don ka miƙe kafafunka kafin ka faɗa ko kuma don ka yi magana kafin ka faɗa ɗin sai dai ka saba yanda ya taho a hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a duba miskul khitam shafi na saba'in da biyar duk da haka malaman sunna sun tabbatar mana cewa wannan zikiri ba ya tsaya ne ga mamu ba hatta liman shi ma ana son sa ya rike kowa ake son ya riko da wannan zikiri saboda ya samu falalanta daga liman har mamu kafin ka miƙe ƙafafunka kuma kafin ka yi magana akwai malamai da suke kace na ce akan wannan lafazi amma hakika ya tabbata a sunnar manzon Allah sannan malamai suka yi mana togiya kada ka yi tammanin za ka yi ma Allah dabara babu mamaki ka yi aikin gwamnati ka cuci al'umma ka san cewa akwai efcc ba ka tsoron Allah sai EFCC da kaje an ce ga wani zikiri wanda ya yi shi Allah zai kare shi daga dukkan wani abu mummuna ba zai same shi a wannan rana ba daga ce shi kenan barin karanta a yau don kada EFCC su kama malamai suka ce wannan hazihil wiqaya ikhtassat bis salihina wannan tsaro da Allah ya yi alkawari zai bayar tsaron nan ya takaita ne ga mutanen kirki kadai kada barawo ya yi tsammanin zai yi sata ya dogara da wannan kalma zai faɗa saboda ya Allah dabara ko wani azzalimi ka duba tuhfatul ahwazi a mujallar na hudu shafi na 252 malamai sun kafa hujja da ayar da take suratul jafiya aya ta 21 am hasibal ladina tarafu أم sayyi'at حسب الذين تترك أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون Allah ya ce am hasibal ladina tarafu sayyi'at shin waɗanda suke kirkira suna aikata miyagun ayyuka su yi sata su yi zamba su cuci al'umma Allah ya tambaya ce waɗannan mutane suna tamani an naj'alahum kalladina amanu wa amilus salihati za mu ba su daraja ɗaya irin waɗanda suka yi imani da kuma ayyukan kwarai kamar yadda mutumin kirki ya yi riko da sunnar manzon Allah kai ma mutumin banza haka nan zaka samu irin wannan daraja sawa'an mahyahum wa mamatuhum a nan duniya su samu kariya a kiyama ma haka Allah ya ce sa'a ma ya hukumuna tir da abin da suke hukunci ba zai yiwu ba sharaɗin tsaro na Allah shine ka kiyaye dokokinsa wa khalaqa Allahu samawati wal arda.
وخلق الله السماوات والأرض بالحق Mm.
ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وخلق الله السماوات والأرض الله يهلك سمي da ƙasa bisa gaskiya bil haq Allah bai yi halitta don zalunci ba don haka kar kai tamanin kai azzalimi Allah zai baka tsaro wali tujza kullu nafsin bima kasabat Allah ya yi halittan sama da ƙasa ne saboda ayi adalci kowane rai a saka mar gwargwadon abin da ya aikata wa hum la yuzlamuna ba za a cuci kowa ba in kayi sata ka samu hukunci na barawo idan ka yi murdiya a baka sakamako gwargwadon aikinka wanda ya riko da sunnar manzon Allah ya samu nashi rabo abu na biyu a bayan sallar asubahi shi ma ake yin sa wanda duk ya yi shi yana samun cikakken tsaro na Allah kada ka yarda a yi sallar asubahi har ka tashi ba tare da ka karanta kula'uzai ɗin nan guda uku ba ka karanta kulhuwa ka karanta a falaki ka karanta nasi hadisi yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 62 sahihul kalmi tayyib hadisi na 19 abdullahi bin khubayb ya bada labari sahabin manzon Allah ne kharajna fi lailatin matar a wani dare an yi ruwan sama mai tsanani annabi muhammad sahabai suka ce babu zama don haka kowa ya fita cikin ruwa in ji abdullahi bin kubai suna neman inda annabi muhammad yake suna tsoron kada miyagu su cin masa su yi mata adi a irin wannan dare mai duhu mun tafi neman sa don bai mana sallah ba li salliya lana fa adraknahu sai muka same shi abdullahi bin kubai ya ce ya rasulullah muna ta neman ka hankalin mu duk ya tashi manzon Allah bai ce mar komi ba sai ya ce masa kul ka faɗa Abdullahi bin Kubabi ya ce falam aqul shay'an ban ce komai ba sun makala annabi ya ce kul ka faɗa man falam aqul shay'an ban ce komai ba kala sai annabi ya ce kul ka faɗa qultu karo na uku sai ya ce ya rasulullah ma aqulu me zan faɗa ne kana cewa in faɗa in faɗa ban san abin da zan faɗa ba kun fita nema na saboda kuna tsoron wata cuta za ta same ni ko to ka karanta kul huwallahu ahad ka karanta almu'awwizataini falaki da nasi hina tumsi wa hina tusbihu duk safiya duk yammaci ka karanta salata marratin sau uku in ka karanta kul huwa falaki nasi da safe bayan sallar asubahi sau uku da yamma bayan sallar la'asar sau uku annabi ya ce masa takfika min kulli shay'in sun isar ma dukkan komai kar ka ji tsoron wani abu zai same ka in ji annabi muhammad takfika min kulli shay sun isar maka dukkan komai ba a ma ce ka naɗa su alaya ba ka karanta kurum in ji manzon Allah qul huwallahu ahad wal mu'awwizatayn karanta qul huwa ka karanta falaki da nasi ka karanta sau uku da safe sau uku da yamma ka ji ba yawa ko ce kai miyagu sun yawa bari dai in karanta sau ɗari to kayi bid'a manzon Allah ya san miyagun na nan da yawa amma ya ce ka karanta sau uku sannan ya ce takfika min kulli shay'in sun isar ma dukkan komai kai jama'a mu yi riko da sunnar manzon Allah duk abin da kake nema a rayuwarka manzon Allah ya kawo shi rashin bincike yasa baka sani ba ka karanta qul huwa falaki nasi abinda ake bukata shine a samu al-yaqin a zuciyarka ka tabbatar ka gaskanta abinda manzon Allah ya faɗa kar ka yi shakka yanda ka yarda za ka mutu ka yarda da duk abinda manzon Allah ya faɗa gaskiya ne annabi ya ce wanda ya karanta qul huwa falaki nasi sau uku uku da safe da yamma sun isar masa dukkan komai ga hadisin da yake sahihu sunan abi dawud hadisi na 1463 manzon Allah ya ce ma uqba bin amir ya uqba musamman annabi ya kira shi yace ya kai uqba ta'awwaz bihima kai riko da falaki da nasi dinnan wasiya ta gare ka kenan ka rike su da kyau فما تعوز متعوز بمثلهما sai annabi ya ce babu wani mutum mai neman tsari wanda zai samu tsaro fiye da mutumin da ya riko da falaki da nasi duk abin da za ka yi riko da shi saboda ka samu tsaro to ba ka samun tsaron nan kamar ka yi riko da falaki da nasi a riwaya ta al-imamul hakim sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma uku ba in istata Allah ta futu kam faf'al in dai za ka iya ka kiyaye lokutan da ake karanta kulhuwa da falaki da nasi a kowace rana to ka yi ƙoƙari ka kiyaye waɗannan lokuta kar ka yadda a samu lokaci guda ya kubuce maka waɗannan lokuta ne ake karanta kulhuwa da falaki da nasi a kowace rana lokuta hudu ne kar ka wuce hudun nan kuma kar ka kasa hudun nan a sunnar annabi muhammad annabi ya ce ma uku batu binu amir in za ka iya kiyaye lokutan da ake karanta kul huwa da falaki da nasi a kowace rana to ka kiyaye waɗannan lokuta kar ka yadda a samu wani lokaci ya kubuce maka na ɗaya bayan sallar asubahi ka karanta sau uku uku bayan sallar la'asar ma ka karanta sau uku uku lokaci na biyu hadisin yana a sahiha hadisi na dubu da ɗari biyar da goma sha hudu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce iqra'ul mu'awwizati fi duburi kulli salatin ku karanta qul huwa falaki da nasi a bayan kowace sallah ta farilla wannan shine lokaci na biyu da ake karanta su a bayan sallar maghrib a karanta sau ɗaya a bayan sallar isha a karanta sau ɗaya a bayan sallar asubahi a karanta sau uku uku a bayan sallar azuhur a karanta sau ɗaya a bayan sallar la'asar a karanta sau uku uku ya tabbata a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokaci na uku da ake son ka karanta kul huwa da falaki da nasi shine a lokacin da kake sallar shafa'i da witiri hadisin yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 262 yana littafin ibn majah hadisi na 1172 yana cikin littafin al-imam an-nasa'i hadisi na 1728 annabi sallallahu alaihi wa sallam yana karanta ulhuwa da falaki da nasi a sallar witirinsa sallar witiri ita ce sallah ta ƙarshe da ake so musulmi ya yi ta a dare a lokacin da ka gama harkokinka ka koma gida kafin ka kwanta sallarka ta ƙarshe sai ka karanta ulhuwa falaki nasi ka yi koyi da sunnar manzon Allah karo na hudu da ake so musulmi ya kiyaye karanta kulhuwa da falaki da nasi shine a lokacin kwanciya in ji aisha Allah shi kara mata yarda hadisin yana sahihul bukhari hadisi na dubu biyar da goma sha takwas ta ce kana idza awa ila firashihi kulla laila kowane dare annabi ya taho zai kwanta kowane dare in ji aisha babu wani dare wanda manzon Allah baya hada hannayensa guda biyu ya karanta kul huwa falaki nasi ya shafe jikinsa sau uku in ji Aisha Allah shi kara mata yarda a kowane dare ya ɗauki siffofi kashi uku imma ka fara karantawa ka haɗa hannayenka tafin hannayenka hannun dama da hannun hagu siffa ta farko ita ce ka yi tofi a cikin tafukan hannayen naka ba kuma kaki za ka yi kama ka a cikin hannayenka ba ka tofa iska idan ka yi tofe sannan ka karanta kulhuwa da falaki da nasi sai ka shafe jikinka ka sake haɗa hannayenka ka yi tofi tukuna sannan ka karanta kulhuwa da falaki da nasi siffa na farko kenan ko kuma ka haɗa hannayenka ka karanta kulhuwa da falaki da nasi sannan ka yi tofi sai ka shafe jikinka ka sake yin haka sau uku ko siffa ta uku ita ce ka haɗa hannayenka ka saka bakinka a cikin hannayen naka kar ka yi tofi ka rika karanta ulhuwa falaki nasi iskar bakinka na bugun tafin hannayenka sannan ka shafe jikinka kowace siffa daga cikin siffofi uku ɗin nan ta inganta a fahimtar malaman sunna waɗannan su ne lokuta hudu da ake son musulmi ya kiyaye kulhuwa da falaki da nasi a rayuwarsa a bayan sallar asubahi ka karanta a bayan sallar azuhur ka karanta a bayan sallar la'asar hakanan a bayan sallar maghrib hakanan a bayan sallar isha kayi da ka zo sallar witiri kayi da ka zo kwanciya ka haɗa hannayenka ka karanta su ka shafe jikinka ka ɗinke rayuwarka kenan da kula'uzai tun daga farkon yininka har zuwa kwanciyarka a dare kulhuwa falaki nasi gaya min yadda za a yi wani mugu ya iso gare ka wallahi da musulmai sun yi riko da wannan da duniya ta zauna lafiya ولو أنهم فعلوا ما يوعظون ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به دا dai musulmai za su rika aikata abin da ake musu wa'azi da shi in an ce ku yi kaza ku yi lakana khairan lahum da shi yahu musu alheri wa ashadda tasbita kuma da shi ne abin da zai fi karfafa imaninsu me kuma zai faru وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima kuma da zamu ba su lada mai girma saboda sun yi raya sunnar annabi Muhammad wala hadaina ولهديناهم صراطا مستقيما wala hadainahum siratan mustaqima kuma lalle da mun shiryar da su tafarki madaidai me kuma zai faru وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima kuma da zamu ba su lada mai girma saboda sun yi raya sunnar annabi Muhammad wala hadainahum ولهديناهم صراطا مستقيما wala hadainahum siratan mustaqima kuma lalle da mun shiryar da su tafarki madaidaici wa man yuti Allah war rasul ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
a lahira kuma wa man yuti Allah war rasula wanda a duniya yayi biyayya ga Allah ya bi manzon Allah rayuwarka ta duniya kayi kokari kana daidaita ta da umarnin Allah da na manzon Allah da an ce Allah ya ce sai kai kokari ka gyara annabi ya ce ka gyara to a duniya ka samu lada mai yawa da kuma shiriya a lahira kuma Allah zai tada kai tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da mutanen kwarai Allah ya ubangiji ka samu tashi tare da waɗannan mutanen kirki Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin majmu'u fatawa mujalla na farko shafi na 346 yace yan bagilil khalqi an yad'u bil adiyati shar'iyya ya kamata musulmai su yi riko da addu'o'i wanda shari'a ta shar'anta musulmai su rike addu'o'in da manzon Allah ya karantar allati ja'a bihal kitabu was sunna addu'o'in da suka zo a cikin qur'ani da hadisi kayi watsi da duka wani wirdi da wani malami zai rubuta maka ka koma ka binciki wirdin annabi Muhammad fa inna zalika la raiba fi fadlihi wa husnihi domin zikirin annabi Muhammad ba a shakkan falalansa ba a shakkan yana da kyau ko akwai mai shakka wannan abin annabi ne ya ce a yi akwai mai shakkan abin nan yana da kyau za a samu mai shakka game da cewa abin nan yana da falala amma in wani malami ya tsara maka wani wirdi ko wani zikiri akwai ayar tambaya a kai akwai sharuɗa kafin wannan zikirin ko wirdin ya samu dacewa a wajen Allah sai ya- ya tarar da watu- wasu sharuɗa waɗanda malaman sunna suka gindaya suna da yawa
wa annahu siratul mustaqim shaykhul islam yace addu'o'in annabi kuwa tafarki ne madaidaici siratul ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin don haka jama'a mu yi riko da qul huwa falaki nasi da kyau kamar yadda manzon Allah ya karantar da mu
hanya ta hudu wacce ake samun tsaron Allah a kowace rana ita ma bayan sallar asubahi ne hadisin yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 3388 sahihu sunan ibn majah hadisi na 3869 abanu bin usman babban dan sayyiduna usman Allah ya ji kansa yace sami'tu usman bin affan naji babana sayyiduna usman yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جون الله ياتي ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة باب ونمتون wanda zai yi wannan addu'a a safiyan kowane yini da kuma yammacin kowane dare duk musulmin da ya yi wannan addu'a salata marratin sau uku annabi ya ce lam ya turrahu shay'un babu wani abin da zai cutar da shi in ji manzon Allah hadisin sayyiduna Usman ka faɗi wannan addu'a sau uku da safe sau uku da yamma to babu abin da zai cutar da kai da dai akwai wani da annabi ya ware annabi ya ce lam ya durrahu shay'un babu wani abu da zai cutar da shi ka ce bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim shikenan bismillahi allazi la yadur ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya kawo shari'a bai bar shari'an nan ga wasu mutane kadaitattu ba bai keɓanta wasu mutane ya karantar da su shari'a ba ya karantar da al'umma ne baki ɗayanta saboda haka manzon Allah baya rowa duk abin da za a yi a samu tsira manzon Allah ya karantar da al'ummarsa baki daya babu wani lakani na samun tsira wanda manzon Allah ya ɓoye ya karantar da wasu sahabbai ya hana wasu annabi ya karantar da mu baki daya kuma muddin mun yi riko da sunnar manzon Allah to hakika za mu samu cikakken tsaro na Allah بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم كفتاة uku bayan sallar asubahi. ka faɗa sau uku bayan sallar la'asar manzon Allah ya ce babu abin da zai cutar da kai a lokacin da abanu bin usman yake karantar da wannan hadisi babban ɗan sayyiduna usman faja'alar rajulu yanzuru ilaihi sai wani mutum yana ta kallonsa wato yana mamaki domin shi aban ya samu paralysis wato rabin jikinsa ya samu shan inna sai gashi yana karantar da wani hadisi annabi ya ce wanda ya ce bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim sau uku da safe babu abin da zai cutar da shi a wannan yini wanda ya faɗa sau uku da yamma babu abin da zai cutar da shi a wannan dare a to malamin da yake karantarwan gashin inna ta same shi kuma annabi ya ce lam yadurruhu shay'un ba abin da zai cutar da shi yana karantar da hadisin sai wani mutum yana ta kallonsa a banu bin usman ya gane sai da ya gama faɗin hadisin sai ya ce ma tanzuru ilayya me yasa kake kallo na ma tanzuru me kake dubawa kana dubawa ni na samu shan inna gashi kuma ina cewa wanda ya faɗi wannan addu'a ba abin da zai cutar da shi ko abin da bahaushe ke cewa da kura na maganin zawo sai ce amma innal hadisa kama haddasuka wallahi hadisin nan yadda na gaya maka haka yake hadisin ya inganta amma bari ka ji abin da ya auku walakin ni lam aqulhu yawma izin a ranar da Allah ya kama ni da wannan cuta ta shan inna cikin ikon Allah a wannan rana kuma sai na manta ban yi wannan addu'a ba liyumdi Allahu alayya qadrahu saboda Allah ya tabbatar min kaddaran da ya rubuta tuntuni sai na manta ban yi ba a wannan ranar kuma na kamu da wannan cuta amma da shike malaman farko mutanen kirki ne bai ɓoye ba yana ta karantar da mutane gashi shi ya samu cuta amma kuma yana karantar da mutane har in sun yi riko da wannan addu'a babu abin da zai same su hanya ta biyar da ake samun tsaron Allah hadisin yana sahihu muslim hadisi na 2709 hadisin abu huraira wani mutum ya zo ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ma laqitu min aqrabin ladagatni albariha jiya ai wani wata kunama ta harbe ni na wahala annabi ke ce masa amma lau kunta hina amsaita ina ma a ce kayi wannan addu'an da yamma kafin rana ta faɗi lam tadurruka da kunamar ko da ta harbe ka baka samu cuta ba da kayi wannan addu'a to da Allah ya kare ka da ka ce a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa a wata riwaya manzon Allah ya ce a faɗa sau uku da safe sau uku da yamma wanda ya yi wannan addu'a babu abin da zai cutar da shi a wata riwaya ta al'imamu muslim hadisi na 2708 hadisin haula bintu hakim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nazala manzilan wanda ya sauka a wani masauki sun makala sai ya ce a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa lam yadurruhu shay'un hatta yartahila min manzilihi zalika in tafiya ce ta same ka za ka je wani gari kana sauka sai ka ce a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa har ka bar wannan gari in akwai sharri a garin ba zai same ka ba in ji manzon Allah annabi ya ce ka faɗa sau uku da safe ka faɗa sau uku da yamma in tafiya ce ta same ka kana sauka ka faɗi wannan addu'a har ka tashi daga wannan guri babu abin da zai same ka kuma ba wai sai ka isa garin da zaka bane in tafiya kake aka tsaya ka sauko daga kan abin hawan ka faɗi wannan addu'a in ka faɗa har a tashi daga wannan gu da aka tsaya ba abin da zai cutar da kai kuma mu takaita kan adadin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa annabi ya ce ka faɗa sau uku don haka kar ka wuce adadin uku malaman sunna suna ce mana akwai hikimar da ta sa annabi yake faɗan adadin da ake yin wani zikiri ko wata addu'a a hikimar tana kama da hikima ta likita kai ne baka da lafiya ka je gurin likita sai ya ce to ga waɗannan ƙwayoyi guda ɗari abinda ake so ka sha uku da safe uku da yamma illa iyaka ko ka sha uku da safe uku da rana uku da yamma da ka koma sai ka ce to ai lafiyar nake so da yawa me zai hana in haɗa ƙwaya ɗarin nan in ambuɗa sai ka hambuɗi wannan ƙwaya ɗari gaba ɗaya ka sha su a lokaci guda shin me zai faru da kai lafiyar za ka samu ko cuta to haka yake in kayi kauɗi kayi karambani kayi kankamba annabi ya ce a yi sau uku sai ka wuce ka nemo babban carbi kashi manzon Allah sanin hikimar da take cikin wannan ne akwai adadin da akan so a wuce wannan adadi kuma duka wannan akan samu riwayar da manzon Allah takan ce a ƙara amma in ba a ce a ƙara ba to kai kar ka ƙara zuba tasihu du'a shafi na 338 da liqa'atul babil maftuh a mujallal na biyu shafi na 206 kuma kar mu manta duk abin da muka muka yi muddin muna kiyaye addu'o'in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sharuɗa ba wai yawan adadin nan ne yake sa Allah ya amsa maka ba tuni Allah ya faɗa mana wa idza sa'alaka ibadi anni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون kada kai tamanin tsaro da ake samu a wajen Allah yana bukatan aiki mai yawa shi annabi yana karantar da aiki ne wanda rago ma zai iya yi an ce kai sau uku kaga rago ma zai iya yi ko amma in aka ce a yi sau dubu ɗari kaga aiki ya samu sai jarumi shi tsaro da ake samu daga Allah baya bukatan aiki mai yawa abin da ake bukata shine kawai ka yi biyayya ga annabi Muhammad wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka ina nake fa inni qaribun ina kusa aiki mai yawa bai jawo Allah kusa da kai ko ba kai aikin ba ma Allah yana nan kusa da kai ujibu da a watan da'i idza da'ani ina amsa kiran mai kira in ya kira ni sau ɗaya kana kiran Allah Allah yana amsawa me ake so falyastajibu li su amsa kira na in na sa sharadi su kiyaye wal yu'minu bi su yi imani da ni la'allahum yarshudun da fatan su samu shiriya sharadin da ake so kai musulmi ka kiyaye shine ka kiyaye dokokin Allah kuma ka yarda cewa Allah zai maka abin da yayi alkawari in ka yarda kuma ka bi sharaɗin da manzon Allah ya gindaya shi kenan da ka kira Allah sai ya amsa abu na shida wanda ake son musulmi ya kiyaye saboda ya samu tsaron Allah shine sallar walha jama'a mu kiyaye sallar walha tana da albarka mai yawan gaske hadisi yana cikin irwaqul galil hadisi na 465 sahihul jami'i sagir hadisi na 1913 sahihu sunan tirmidhi hadisi na 475 hadisin uqbatu bin amir da abu dardai da abu zarr al-gifari hadisul qudusi Allah da kansa yake cewa ya bin Adam ya kai ɗan Adam. Irka'ali min awwalin nahari arba raka'ati abinda nake so ka yi min raka'a hudu a farkon wuninka. A farkon yininka ka yi min raka'a hudu. Akfika akhirahu ni kuma zan isar maka sharrin da yake ƙarshen wuninka. Iji Allah tabaraka wa ta'ala. Ka yi raka'a hudu a farkon yini. lokacin walha daga rana ta ɗago zuwa lokacin da take isa tsakiyar sama lokacin ne lokacin sallar walha yake fita ana son ka yi wannan sallah tsakanin bullowar rana kafin kuma rana ta gota daga tsakiyar sama idan ka yi aƙalla raka'a hudu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ni kuma na yi alkawari na ɗauki ɗawainiyar zan kare ka zan isar maka zan biya ma dukkan bukatu har ƙarshen wannan yini in ka duba faidul qadir a mujallar na hudu shafi na ɗari biyar da tis'in da hudu ya ce abin da ake nufi akfika sharra ma ya hadusu fi akhiri zalikal yau idan ka yi raka a hudu da safe to ni kuma zan isar maka sharrin da zai auku gare ka a ƙarshen wannan yini minal mihani wal balaya bala'in da zai auku a duniya da jarabawa da zai sauko Allah ya ce zai isar maka fa amruhu ta'ala yaf'alu shay'an bi fi'li shay'in aw tarkihi Allah ya umarni a aikata wani abu ko a bari inna ma huwa li maslaha ta'udu alal abdi da aka ce kayi raka'a hudu kayi ma Allah raka'a hudu ba wai Allah zai amfana da sallar ka bane maslahan za ta koma kanka in ka yi raka a hudun nan ka yi ma kanka domin kuwa Allah ya ɗauki nauyin tsare ka daga dukkan wani sharri wa amma huwa fala tanfa'uhu ta'atu wa la tadurruhu al-ma'siya shi Allah madaukaki sallar ka ba ta amfanarsa in ka saba mishi ma bai bai cutar da shi idan Allah ya umarce ka da aikata wani abu in kayi amfanin yana komawa kanka ne haka nan in ka duba tuhfatul ahwazi mujallal na biyu shafi na 338 don haka wanda ya yi ƙoƙari ya yi raka'a hudu ɗin nan a bayan rana ta fito Allah ya ɗauki alkawarin zai kare shi daga dukkan wani bala'i har zuwa ƙarshen wannan yini akwai waɗanda suke ganin sallar asubahi ne da rakatai alfajiri kamar shekul islam ibn taimiyya da ibn al-qayyim jauziya su suna cewa abin da ake nufi shine kai nafilar raka'a biyu ta raka'atul fajiri da kuma raka'a biyu na sallar asubahi kai raka'a hudu kenan a farkon wuni ala kulli halin idan ka dauki wancan fahimta ma ta yi daidai saboda sallar asubahi tana da albarka malamai da dama suka ce abinda ake nufi sallar walha ne ba sallar raka'atul fajiri da kuma sallar asubahi bane in dai kai sallar walha daga lokacin da rana ta fito zuwa gusawanta daga tsakiyar sama to za ka samu wannan albarka wannan falala wacce ta tabbata a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba bugu ya mutatawwi shafi na 85 wanda akalla sallar walha ana yin raka'a biyu ne akasarinta kuma ana kaiwa raka'a goma sha biyu hadisi ya inganta yana cikin sahihu targhib a mujallar na farko shafi na 169 hanya ta bakwai da ake samun cikakken tsaro na Allah hadisin yana cikin silsilatul ahadith sahiha hadisi na 323 hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kharajta min manzilika fa salli rak'ataini duk sa'ilin da zaka fita daga gidanka kai kokari kai sallah raka'a biyu in ji manzon Allah in zaka bar gida kai sallah raka'a biyu yamna anuka min makharaji su'i manzon Allah ya ce nafilan nan da kai raka'a biyu za su kare ka daga mummunan fita wa idza dakhalta ila manzilika a lokacin da ka dawo gida fa salli raka'atayn sai kai sallah raka'a biyu yamna anika min madkhali su manzon Allah ya ce za su kare ka daga mummunan shiga in kai raka'a biyu kafin ka bar gida Allah zai ma kariya fitan nan da za ka yi in ka yi raka'a biyu lokacin da ka shiga gida Allah zai ma kariya shigowar gidan nan da ka yi kuma malamai sun ce wannan nafilfilu suna cikin nafilfilu masu sababi saboda haka a kowane lokaci kana iya yi ko da lokacin fitar rana da faduwanta ne waɗannan kaɗan kenan daga abin da ya tabbata a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanda musulmi zai yi ya samu tsaron Allah a kowace rana mu rayuwarsa sannan kada mu manta cewa ita addu'a tana amfani a kowane hali bisa hadisin Aisha yana sahihul jami' hadisi na 7739 annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yughni hadarun min qadarin hattara bata maganin kaddara hattara bata maganin kaddara wadda'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil dan akwai wanda yake ganin hattaransa ita ce za ta kare shi don haka yanzu zai ɗauki masu gadi ƙwararru su ringa tsaron gidansa saboda miyagu to miyagun ai ba gida kawai suke zuwa ba akwai su a waje ko manzon Allah ya ce hattara ta ɗan adam ba ta kare shi daga ƙaddara amma addu'a tana amfani game da ƙaddaran da ta sauka da ma ƙaddaran da bata sauko ba in ji annabi Muhammad in kai addu'a ko da Allah ya ƙaddarta ma wani abu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'an nan tana iya tsare wannan ƙaddara ɗin hadisi ya tabbata daga manzon Allah. shine annabi yake cewa wa innal bala'a la yanzilu in dai musulmi yana addu'a to bala'i yakan sauko tuntuni Allah ya rubuta wannan bala'i zai isa gare ka amma da shike kayi addu'a manzon Allah ya ce fa ya talaqahu du'a lokacin da bala'in nan yake saukowa sai ga addu'an nan zai je sai ya tare shi a sama fayatalijani su dinga kokuwa da addu'anka da wannan bala'in da zai sauko su yi ta kokuwa shi addu'an ita addu'an ta hana bala'in ya iso gare ka bala'in kuma yana nan shi fa allan baran sai ya iso har ka gama rayuwarka har ka mutu da addu'an da bala'in ba su sani ba ba za su bar kokuwan nan ba ila yawmil kiyama manzon Allah ya ce har tashin kiyama har akai ga tashin kiyama suna ta addu'a suna ta kokuwa saboda haka addu'a tana amfana ga musulmi ya iyakan da za mu takaita kenan Allah tabaraka wa ta'ala shi sa albarka cikin karatu da muka yi kuma Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku Masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura garan da ba na wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ce shirya muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga nan a cikin harshen turanci 0 0 60 30 22 75 wasu alaikum warahmatullahi